الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيل التافي نقبة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى a wannan rana ta juma'a 23 ga watan jumadal ula hijira 1447 idan ba a manta ba shaikhul islam ya fara bayani dangane da usul ko a ƙa'id na ahalus sunnati wal jama'a dangane da wato sifofin Allah subhanahu wa ta'ala cewa ahlus sunna wal jama'a suna imani da duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi a littafinsa ko manzansa ya siffanta shi da shi min gairi ta harifin wala ta'atilin wa min gairi ta kayifin wala tamthilin ahlus sunna duk waɗannan abubuwa a lokacin da za su tabbatar ma Allah wata sifa ko suna to sukan kore waɗannan abubuwa gaba ɗaya sukan kore waɗannan abubuwa gaba ɗaya shi yasa ya ce kai ba haka ba ahlus sunna bal yu'minuna bi anna Allah subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un su sun imani da cewa babu wani abu wato da ya kama da Allah to kaga kenan tabbatar ma Allah wata sifa da ya tabbatar ma kansa baya ta kamanta shi da halitta kila don an samu wannan halitta tana da wannan sifa ɗin wannan alishtiraku ne fit tasmiyati la fil haƙiƙa kawai tarayya ne a suna na ba ta gane baya hukunta kuma a zamo ɗaya kamar yadda duk abin da yake halitta to mun yi tarayya a wajen sunan halitta amma kuma za ga tsarin kowanne halitta daban tsarin mutane daban tsarin mala'iku daban tsarin aljannu daban tsarin dabbobi daban tsuntsaye itatuwa da sauransu amma duka dai mun haɗu a wajen halitta kowannen halitta ne to wannan shi ake kira da alishtiraku fit tasmiya an haɗu ne a suna amma haƙiƙa kowa kuma daban to haka don ka ce Allah yana ji yana gani da makamantansu to wannan ba illa bane don ka ce ɗan adam yana ji yana gani baya lizinta cewa da ganin Allah ɗin da nashi iri ɗaya ne kamar yadda da zatinsa da na Allah ba iri ɗaya ba ne an gane? to shi ne domin Allah ya ce wa huwa sami'ul basir Allah mai ji ne mai gani ji wanda yake mutsulaki gani wanda yake mutsulaki ganin Allah ko jin Allah ba ya da ƙaidi komai yana ji jumlatan wa tafsila saɓanin su kuma halittu ba ba haka ba jin halittu takaitacce ne haka ma gani wani ma ko ganin bai makaho ne to kaga shi Allah ne ya koro da wannan subhanahu wata'ala sai ce fala yanfuna anhu daga cikin usulu na ahlus sunna wal jama'a ba sa kore ma Allah ma wasafa bihi nafsahu abin da ya sifanta wa kansa shi ba sa korewa in dai Allah ya sifanta kansa da wani abu to ahlus sunna ba sa kore ma Allah wannan abu wala yuharrifuna al-kalima an mawadhihi kuma ba sa canza kalmomi daga barin ajiye su a inda aka ajiye su Allah ba zai faɗi wata kalma sai su ɗauke ta daga ma'anar da aka aje ta su ba ta wata ma'ana ba kamar yadda su 'yan bid'a ke yi yadda muka ba da misalai a darasin da ya gabata ahalut ta'atili da ahalut ta'awili da sauransu da ahalut tashbihi wat tamthili so da haka su ahli sunna gaba ɗaya sun fita daga waɗannan su tsaka-tsakiya suke an gane yawwa sau da haka ba sa korewa sannan tabbatarwar nasu kuma haɗe yake tare da tsalkakewa don su saba ma almumaffila da almushabbiha su ne su waɗanda sun tabbatar sannan kuma sai su ba da misali in sun zo faɗa za su tabbatar ma Allah istiwa'i sannan kuma sai su kwatanta da na halitta eh mushabbiha ke ko su ba da misali mumaffila ke eh sai su ce ai ga yadda Allah yake istiwa'i sai su ba da misali to su ahalin sunna ba sa yin wannan ba sa yin wannan kawai yadda Allah ya faɗa za su yi imani kuma za su tabbatar ba za su canza lafazi ba ba za su canza ma'ana ba to shine ba sa taharifi wancan taharifin da ya ambata min gaira taharifin wanda mun yi bayani akan sadarasin da ya gabata cewa asalin taharifi shi daga yahudawa ya zo su suke da wannan tafarkin wasu daga cikin baragurbi masu da'awar musulunci sai suka kwaikwaya daga gare su su ma sai suka zo suna taharifi in Allah ya faɗi abu sai su canza shi da wani abu ko su canza lafazin gaba ɗaya ko kuma su yi taharifin ma'ana an gani sai su tunkuɗe ma'anar ta asali sai su ɗauko ta ma'anar sai su ce ita Allah yake nufi kaga wannan ya tufka da walwala ne ma'anar lafazi ta asali ta hakika ka ce baka yadda da ita ba kuma kai ka ɗauko taka kuma ka ce wai a yadda da ita eh to ka gani to ina abu zai yi waka to wannan shine wala yulhiduna fi asma'illahi ta'ala ba sa ilhadi a cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wa ayatihi da ayoyinsa ilhadi shine karkatar da wani abu daga inda aka aza shi shi ake kira al-ilhadu fil lugha shine al-mail ka karkatar da wani abu an gane daga wajahin da aka aje shi to ahlus sunna ba sa wannan ina fatar an gane yawa saboda haka shi yasa malamai suka kakkasa shi kashi kashi suka ce kamar su aljahamiya da suka ce Allah bai da suna bai da sifa duk sun kore kaga ilhadi ne ilhadi ne ta bangaren korewa gaba daya su sun kore ma Allah sunaye da sifofi gashi da kansa ya faɗa eh walillahi al-asma'u al-husna to ka gani gashi Allah da kansa ya tabbatar ma sunaye amma suka ce su ba su yadda ba to kaga ilhadi kenan sannan akwai ilhadi kuma na harrafa su Allah ya ce arrahmanu ala al'arshi istawa su kuma sai suka ce wai istaula istawa din nan ma'anarsa istaula eh yawwa sai suka yi wa Allah gyara shi Allah istawa ya ce su kuma sai suka zo sai suka ce istaula yake nufi bayan sun canza lafazin kuma suka canza ma'anar saboda ma'anar istawa ala daban da istaula ba guda ba ne istaula ala shay'in da istawa ala shay'in ba guda ba ne wanda yana nuni akan mamaye abu bayan gwagwarmaya da muhawala da aka yi shine istaula istawa ala shay'in shi kuma shine ɗaukakuwa akan wani abu haka ma'anar ba ɗaya bace shi wancan yana da alaka da gwagwarmaya da sauransu da shugabanci daga da rinjaye eh yawwa to wannan kenan to su ahlus sunna duk ba sa yin wannan duk wanda yana daga cikin ilhadi na fatar an gane canza abinda Allah ta'ala ya tabbatar sai ka kawo masa abinda shi Allah ba shi yake nufi ba kuma lafazin bai ɗaukan haka to duk wanda yana daga cikin ilhadi to ahlus sunna duk ba sa yin wannan haka daga cikin ilhadi akwai annahat annahat shine su kamar yadda su kafirai suka yi suka yi amfani da wasu daga cikin sunayen Allah sai suka yi ishtiƙaƙin wasu wato wasu sunaye suka ɗora wa gumakansu na ba an gane kamar allahu sai suka yi ishtiƙaƙin allata daga allahu sai suka azama gunkinsu wani gunki ne sunansa allata haka al'uzza shi ma suka yi ishtiƙaƙin shi daga al'aziz haka al'aziz sunan allah ne haka manat suka yi ishtiƙaƙin shi da almanan almanan sunan allah ne to shi ma wannan yana daga cikin ilhadi wanda Allah subhanahu wata'ala ya hana kamar yadda shekul islam dai zai yi bayani to shi ne ba sa yi ga sunayen Allah ko wa ayatihi da ayoyinsa yadda Allah ya aji ayarsa haka za su yi imani kuma su barta wala yukayyifuna kuma ba sa bayanin kaifiya yauwa ba za su ce sunan Allah ga yadda yake ko sifan Allah ga yadda take ba su haka nan gani? yauwa tunda shi Allah bai faɗa ba sannan bai bayyana abin ƙarara kuma sun gani ba to kaga ashe a fito kuma a ce ga yadda abin yake kaga shishigi ne shi ma nau'i ne na ilhadi shi ma nau'i ne na ilhadi wala yumathiluna haka ba sa masalawa ba sa buga misali kamar in sun zo bayani akan hadisun nuzul cewa Allah subhanahu wata'ala yana sauka saman duniya kowane dare eh to ba sa buga misali su ce ai ga yadda yake sauka sai wani can na sama sai ya gangaro zuwa ƙasa sai su ce wai kamar haka yadda su almumassila ke to su suna ba sa yin haka an gane domin shi ma nau'i ne na ilhadi to shi ne wala yumassiluna sifatihi bi sifati khalqihi eh su misalta shi da sifofin halittunsa tunda can ya faɗa laisa ka mislihi shay'un to kaga shay'un din nan komai ya shiga duk abin da ba Allah ba ya shiga to ba wani abu ko da za a ce ai za a kwatanta shi da Allah ko sifarsa ko sunansa sauransu duk wannan nau'i ne na ilhadi wanda Allah subhanahu wata'ala ya hana wa zarul ladzina yulhiduna ka gani Allah ya ce kyale su su ci gaba da ilhadin eh wannan tahziri ne gargadi ne eh to Allah ya hana ilhadi sai ce li annahu subhanahu wata'ala domin shi Allah madaukakin sarki la samiya lahu ba wani irinsa as-samiyu li shay'in shine naziruhu wa shabihuhu duk abin da yake kama da abu ana kiransa samiyu eh an gane in kai kama da mutum sai a ce anta samiyul lahu ko bihi eh hal ta'lamu lahu samiya eh a gani to ba wani irin Allah an gane wala kuf'a lahu haka kuma ba ya da kufi'i wani da za a haɗa shi da shi za a kwatanta shi da shi wala nidda lahu ko ba ya da kishiya to wanda haka ta yaya za a ce kuma a kamanta wani abu nashi da na halitta wala yuqasu bi khalqihi shekul islam ya ce ba a ƙiyasin Allah da halittarsa ba a kwatanta Allah da halitta na ba ta gane don abin da bambanci wannan sunansa mai halitta wannan abin da an ka halitta to kuma ka ce ka kwatanta su akwai cifka da walwala fa innahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bi nafsihi kuma Allah shi yafi kowa sanin kansa wa bi ghairihi kuma shi yafi kowa sanin waninsa yadda Allah yafi kowa sanin kansa to yafi kowa sanin waninsa kuma ma'ana kai din Allah ya bi ka sanin kanka an gane kamar yadda ya fi ka sanin kansa eh ko haɗi ma babu ina ba an gane to kaga ashe in ya jingina ma kansa abu sai kaga babu lagubara kawai ka tabbatar wa asdaqu qila kuma Allah shine yafi gaskiyar magana wa ahsanu hadithan min khalqihi shi ne fi kyan magana daga halittarsa ina fatar an gane so da haka su 'yan bid'a da ke ganin bai kamata kaza a ce an jingina ma Allah ba to Allah ya fi su iya kyautata magana saboda haka abin da ya zaɓan makansa kenan Allah bai zaɓan makansa abin da ba mai kyau ba kai da ke tunanin akwai matsala to daga kwakwalwarka ne eh daga kwakwalwarka ne daga kwakwalwarka ne kwakwalwarka ce take maka wannan tunanin sun marusuluhu sannan manzanninsa sadiquna masu gaskiya ne kan abin da suke faɗa musaddaquna kuma ababen gaskantawa ne sau da haka su ma duk abin da sun ka faɗa dangane da Allah to gaskiya suka faɗa kuma za a gasganta su sau da haka shi ma hadisi baka da dalilin yi masa tawili ko kai ilhadi cikinsa ko ga karkatar da shi akan ma'anarsa yadda mai magana ya faɗe ta bi khilafin lazina ya ƙuluna saɓanin waɗanda ke faɗa alaihi akan Allah ma la ya alamuna abinda ba su da ilimi a kansa so duk abin da ɗan bid'a ke faɗa akan Allah bai da ilimi a kansa tunda na farko shi bai ga Allah nan ba abin da yake faɗa kuma ba Allah ne ya faɗe shi ba shine ya ƙirƙira daga wurinsa ya faɗa sai ya ajiye wanda Allah ya faɗa akan kansa sai ya ƙirƙiro nashi kuma wai yana son duniya ta yadda da nashi shi ya ce bai yadda da a ce Allah na sama ko Allah ya istiwa'i a kan al'arshi ba to da ya yi shiru a kan haka ko sai a ce kawai ya karyata ayin ya karyata ma'anar ayin misali to bai tsaya da haka ba kuma sai da ya yi karya ya ƙirƙiro wata ma'anan kuma ya ce hakan ake nufi kaga shi laifinsa biyu ne ya karyata ma'anar abin da Allah ya faɗa abin da lafazin ya kunsa sannan na biyu kuma ya yi wa Allah karya ya ƙirƙiri wani abu daga wurinsa kuma ya jingina ma Allah kuma ya ce hakan Allah yake to kaga laifin ɗan bid'a biyu a nan kenan ina fatar an gane yawa da cewa shi bai yadda a ce ai Allah na sama ba to sai a ce ya ƙaryata ma'anar aya saboda haka laifinsa ɗaya ne yanzu to amma sai ya ƙara gaba sai ya ce a ai arrahamanu alal arshi sawaɗin nan ai ana nufin mulkin Allah ya mamaye al'arshi kuma shi fa Allah ba shi ya faɗa ba fa shi ya ƙirƙiri wannan ma'anar ya ce haka ayin yake nufi wasu ma daga cikin sufaye suka ce wai arrahamanu din nan annabi muhammadu ake nufi haka ibrahim inyasa ya faɗa ƙwarai da gaske ya ce wannan istiwa'in annabi muhammadu ne ya yi shi ba allah ba to kaga shi shi laifinsa yana da yawa a gane? laifinsa yana da yawa shi eh laifinsa yana da yawa ina fatar an gane yawwa bayan ya karyata ma'anar aya din kuma ya karyata lafazin shi karan kansa Allah ya jingina ma kansa abu sai ce a'a ba Allah ake nufi ba annabi Muhammadu ake nufi duk da shi a wurin shi dama ai ba bambanci tsakanin Allah da Annabi Muhammad nafsu shi to kaga ba ba mamaki shi a wurin sa Allah Annabi Muhammadu ne Annabi Muhammadu ma Allah ne to saboda haka a wurin sa bisa ga aqidarsa ko ya ce Allah ya istiwa'i ko ya ce Annabi Muhammad ya istiwa'i duka abu ɗaya ne saboda a wurin sa ba bambanci tsakanin Annabi Muhammadu da shi Allah an gane yawa annabi muhammadu ne allah allah ne annabi muhammadu to shi a hakika abin da ya faɗa to har yake cewa wai da yawa wai duk malaman tafsiri wai wannan aya ta wahalar da su saboda wai sun kasa gano wannan ma'anar saka ya faɗa ku zabu abin nan tafsirinsa fi riyadu tafsir a suratu hud wa kana arshuhu alal ma to a yayi wannan kwaba da hauka da shiririta da rashin hankali Allah ya sawaka to ai dama su ba su aurensu ai ba bambanci ai su a wurinsu dama alwujudu shay'un wahid ba wani ina magana wani annabi muhammadu ko allah ko waninsu su kullu shay'in wahid komai abu ɗaya ne eh ittihadi ke ka gani shi ne ai shi yasa ya ce ai in ka gan shi to kai dan aljanna ne in dai har ka gan shi to kai dan aljanna ne na fatar an gane to ba ya faɗa cewa in ka gan shi yana kallon kansa a matsayin kansa ba ne a shi yana kallon kansa a matsayin allah da yana kallon kansa a matsayin annabi muhammadu na fatar an gane saboda haka shi a wurinsa babu wani abu sunansa annabi muhammadu sunansa allah sunansa ibrahim iyas duk abu ɗaya ne shi sa baka yi laifi ba in kace Ibrahim Iyas Allah baka yi laifi ba in kace Ibrahim Iyas Annabi Muhammadu shi aurensa baka yi laifi ba to ba wai batu ake cewa a'a su dora annabi kan wani abu su su samu ba su ma ɗin ai suna da abinda suka dora annabi Muhammadu din su ma a kai suke ba abin da annabi ya fi su da shi eh ai mutane ne batattu mala eh Allah ya kare mana imanin to to wannan shine lokaci yayi ko sun bata addini matuƙa to haka suka yi ta tayi da ayoyin Allah sun ɓata ayoyi sun ɓata hadisai suka ɓata addinin Allah su sun ƙirda da abin da Allah ya faɗa sannan sun zo da nasu kuma sun ce shi ne ya zama wajibi kowa ya da shi kaga da ya tifka da walwala ne ko ba haka ba shi na Allah ka ce ba hakan ba ne ka yi wa Allah yara kuma ka zo da naka kuma ka ce naka ɗin shi ne daidai to amma haka kuma jahilai ke bin su ai mayan shehune ne ai waliyai ne saboda ba karatu ake ba Allah kyauta so subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah